الحمد لله الذي نور بالقرآن القلوب وأنزله في أوجز لفظ وأعجز أسلوب فأعيت بلاغته البلغاء وأعجزت حكمته الحكماء وأبكمت فصاحته الخطباء أحمده سبحانه وهو أهل الحمد والثناء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى ونبيه المرتدى معلم الحكمة وهادي الأمة أرسله بالنور الساتع والدياء اللامع صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الأبرار وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake saduwa a yammacin wannan wuni mai tarin alkhairi da albarka na alhamis daren juma'a 25 da wata na ramadan hijirar shugaban halitta annabi muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam daga birnin makka zuwa madina shekara 1400 da shekara 45 wanda ya dace da hudu da watan hudu miladiya 2024 idan tarihi ya inganta ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma da muke gabatarwa a wannan masallacin na darul hadith da yake wannan unguwa ta tsimitau a wannan gari na tawa jamhuriyar nijar wanda wannan shine darasi mu na 25 a jerin darussan wannan wata mai tarin alkhairi da albarka na ramadan kuma shi ne darasi na ƙarshe na wannan shekara idan allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara a jiya mun kwana aya ta saba'in da uku a cikin wannan tsoron mai tarin alkhairi suratun zuhuruf wanda wannan shi ne darasi na takwas a cikin wannan tsora haka yau za mu tashi kan aya ta saba'in da hudu sai Allah ya ce zalunci a gidan duniya ta hanyar kafircewa abinda Allah ya aiko manzanni da shi da kuma ƙaryata annabawan da Allah ya aiko zuwa gare su Allah ce fi azabi jahannam idan aka tashi alkiyama ba za su wanye a ko ina ba sai cikin azaba ta jahannama Allah ya kare mu Allah ce khaliduna suna masu tabbatuwa a cikin wannan azabar ba yadda za a yi su fita saboda babu su da imani a nan duniya kuma ba su bi abin da Allah subhanahu wa ta'ala yake su sai Allah ya ce Allah ya ce la yufattaru anhum wa hum fihi mublisun ubangiji ya cewa la yufattaru anhu ba za a sauƙaƙa musu ba na wannan azabar da za a yi musu a cikin jahannama Allah ce wa hum fihi mublisun sannan kuma suna masu yanke kauna daga rahmar Allah ba su ba rahmar Allah subhanahu wataala sai Allah ya ce wa ma zalalnahum walakin kanu zalimin Allah ce wa ma zalamnahum musu Allah ba mu zalunce su ba da muka sanya su a cikin wutar jahannama saboda aikin da suka aikata ne ya cancanci wannan azabar da wannan ukubar Allah ce walakin kanu hum zalimuna sai dai su waɗannan ɗan wutar su ne azalimai saboda ba su yi abin da Allah subhanahu wata'ala yake so ba sun ƙaryata manzannin Allah subhanahu wata'ala sun aiwatar da abin da ransu yake so a gidan duniya sai Allah ce watan ba mu zalunce su ba adalci muka yi musu saboda cancantar aikin da suka aiwatar nan ne ya dace da su wutar jahannama Allah ya kare mu to bayan an sa su cikin wutar jahannama ana ta jibga musu kashi ana musu azaba azabar ta kai azaba hankalinsu ya tashi sai Allah ya ce wa nadaw ya maliku wa nadaw ya maliku yawmi alaina rabbuk Allah ya ce wa nadaw ya maliku za su dinga kira su wa'annan yan wuta sai su kira mala'ikan da Allah wage kinta akan ya dinga tsaron jahannama wanda shine mala'ika da ake kira malik qur'ani ya tabbatar da wannan na daga cikin mala'iku masu girma wanda Allah ya fifita su wanda an kawo zancen su to shi wannan mala'ikar malik ne na ciki bifakon aljanna shine ridwan shugaban su gaba ɗaya mala'ika mala'ika jibril to wanda ke kula da jahannama sunan shi malik sai ce ya maliku ya kai mala'ika malik liyaqdi alaina rabbuka alfarma kai muke nema kawa Allah ka je wajen ubangijinka ka ce mu abinda muke so a yi mana shine kawai a kashe mu mu huta da wannan azabar da ake muna jama'a mun fahimta tsananin azabar tasu ta kai azaba hankalin ana ta kuna su ana yi musu azaba dare da rana hankalin ya tashi to shine sai ya maliku ya kai mala'ika wanda ke kula da da da da jahannama khazin jahannam suka ce da shi liyaqdi alaina rabbuka albarma dai muke nema abin guda muke bukata gare ka ka samu ubangijin ka ce ya kashe mu baki daya ya zama tu babu wata sauran rayuwa da za a yi muna azaba qala innakum makithun sai ya ce da su shi wannan mala'ika ya ce innakun maki suna tabbas kufa ‘yan wutan nan maki suna kuna masu tabbatuwa a cikin wutar jahannama ba yadda za a yi a waye da kun fita Allah ya kare mu rayuwa ba ta yi daɗi ba a ce mutum ka share shekara 60 50 45 40 35 ka je alkiyama kuma Allah ya tura ka jahannan ba kawa kanka adalci ba domin ubangiji subhanahu wata'ala sai da ya sanya maka annabin da yake bambanta maka al'amurra ya nuna maka abu mai kyau abu kaza in kai yana kai ka zuwa ga aljanna abu kaza in ka aiwatar yana kai ka zuwa ga wuta Allah ya tsara wa hadaina bun najadaini Allah ya tsara hanyoyi an shiryar da kai hanyar za ka zuwa ga aljanna Allah ya sa mu wani lafiya jama'a huta ba da shi gaji irin mummunar amsa da ake ba su kuma me yasa suka ce ya malikul yaqdi alaina rabbuk suka ce yaqdi alaina rabbuka saboda su sun tabbatar da basu yi da'a wa Allah ba in ji malamai shi yasa ya basu danganta suka ce yaqdi alaina rabbuna ba a'a suka ce yaqdi alaina rabbuka je gun ubangijin ka nemi alfarma dai muke so shine a kashe mu to kuma kar mu manta shugaban halitta annabi Muhammad ya ce idan aka yi da hisabi aka yi wa mutanen tafiya aljanna bebekin zuwa aljanna Allah ka sanya mu a ciki ‘yan wuta an karkada su an kore su zuwa wuta Allah ya tsare mu da su to sai Allah ya sa mala'ika ya kira sai a ce ya ahalar janna ya kuɗin aljanna Allah ya sa za mu karbi wannan kira sai mu jiyo mu kalli mala'iku suna kira sai su kira su ce ya ahalar na ya ‘yan wuta sai su jiyo su kalli mala'iku sai a zo da mutuwa kamar rago kowa zai gane ta wannan ita ce mutuwa sai Allah ya sa a tambaye duk halittun wannan nice ce sai kowanne tsakanin ɗan aljanna da in ya bai wa Allah amsa wannan ita ce mutuwa sai Allah ya ce sai Allah ya sa mala'iku su ce to daga yanzu fa duk wanda ya shiga a inda ya shiga hayatun ne babu mutuwa bayan gare ta har abada ka shiga aljanna ka shiga ne har abada ba abin da zai tada maka da hankali ka san nan gidan duniya duk abin da ka mallaka wata ran watan wata rana wannan abun ko ka kare ne ko ya kare ko wannan abun a wayi gari ya surkuce maka ko kuma a wayi gari kai ka tafi ka bar sa amma wallahi duk wanda aka danna aljanna ba yadda za a yi mutu Allah ya samu wani lafiya haka su ma ɗan wuta sun shiga sun shiga Allah ya kare mu ba yadda za a daga musu kafa ta azaba azabar ce dare da rana kuma lillinka musu azabar Allah yake yi saboda abin da suka aiwatar kuma wallahi mu ji da kyau babu wani ɗan wuta da zai shiga wuta a irin alkiyama face sai ya tabbatar wa kansa cewa tabbas Allah ya kai adali Allah ya yi adalci kansa wuta shine cancantar shine daidai Allah ce fa'tarafu bi dhanbihim za su itirafi su yarda cewa duk abinda Allah ya ce sun fi Allah ya ce sun yarda sun aiwatar sun yarda sun aiwatar ba sa da musu ba sa da ja sun yarda kuma sun yarda cewa sun cancanci tafiya jahannama Allah ya kare a irin da sotu mu'minun idan suka yi tambu suka ce a ubangijin kai har idan sassauta muna to sai Allah ya ce da su ihsa'u fiha wala tukallimun ku zamna ku sun ku yadda kai a ciki kada wanda ya sake magana ka dibi dan wuta ma maganar ma ba za a bashi damar maganar ma Allah ce magana mai suna wai ta sassauta musu azabar kada wanda ya kare amma ‘yan ajin suna cin suna ba da labari mutaki na fiha alal ara'iki la yaro na fiha shamsan wa la zan harira wa daniyatan alaihim zilaluha wa zullilat qutufuha tadlila wa yutafu alaihim bi aniyatin min fiddatin wa aqwabin kanat qawarira qawarira min fiddatin qaddaruha taqdira wa yusqawna fiha min ka'sin kana mizajuha kafura ka'san kana mizajuha zanjabila zan kare mizajuwa zan kada jin zanjabila ka so sai ta dadi wallahi eh da jin zanjabila ka san a ruwa akwai dadi gare shi Allah ya kai mu sai Allah yake cewa innakum makitun kuna masu tabbatuwa a cikin ta ba wanda za a fitar Allah ya kare sai Allah ya ce Allah ya ce laqad ji'nakum bil haqqi hakikan mun zo muku da gaskiya mun zo muku da gaskiya annabawan da Allah ya aika sun zo da gaskiya ubangiji ya aiko annabawa da abin da yake gaskiya kuma sun wallaha su yi mutane bayani suka ce abu kaza yana kai mutum zuwa ga aljanna in kana son shiga aljanna yi sallah sada zumunta ciyar da abinci tashi cikin dare ka dinga bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala ka zamanto mai kyakkyawan ɗabi'a ka raba ka duk abin da aka ce an ce an ce ka zamanto safin kan zuce ka ba kowa a ciki ya zamanto kai da burinka da manufarka a rayuwa shine rayuwa akan tafarkin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka gaskiya da aka zo da ita kenan ko to kuma akwai abin da musiba ne sata aka ce haramu zina haramu shan giya haramu cin hanci da rashawa haramu kallon ɗaya mutane bisa ka'ida ba haramun duk wani abu da yake mummuna ne sai da Allah ya fayyace wa al'umma shi ya sanya ubangiji fa man sha'a fal yu'min wa man sha'a fal yakfur wanda ya ga dama in ka so in ka ji kana iya wa Allah ce ka imani domin a addini ba wanda ake tilasta mala'ika raha fi din ta bayyana rushdu min al-ghayb faman yakfur bit taghuti bit taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwati al-wuthqa la infisama laha sai ce wallahu sami'un alim duk abin da kuke aiwatarwa ubangiji yana ji kuma ya san kun aiwatar ba wanda zai koyi wa Allah gaba a ina al-qiyama babu shi wallahi shi da Allah ce da qad ji'nakum bil haqqi hakikan mun zo muku da gaskiya a gidan duniya mun aiko mala'ika annabawa sun karantar da ku mala'iku sun zo wa annabawan da sako su annabawan ma kafin su fada sai da aka aiko mala'iku mala'iku suka kawo annabawan annabawan suka fada muku Allah ce walakin na aktharukum lil haqqi karihun sai dai mafiya yawan ku game da gaskiya ba sa kauna dan annabi adam akwai taurin kai ne sai bai cika yarda ya sallama ma Allah al'amuran shi ba a rayuwa mutane da dama suna da kin gaskiya in gaskiya ya kawo in ba dan kin gaskiya ba sai da aka ce maka ga abin da za ka yi a gidan duniya ka raba kanka da son shawar duniya nan domin kwanaki ne kadanni ta yi ya za a barta kuma wannan abin karatun ya faru ba da kowa in ba a taba mutuwa gidanku ba makwacinku an yi in ba a yi makwacinku ba a garinku an taba yi yanzu da za a bai wa kowa takarda da biro a ce kowannen mu nan ya rubuta abokanansa ko mutanen da ka sani yau babu su a kaidin duniyar na wallahi suna da yawa ba da jami'a ba gaban abokan mutanen da ka sani wanda ka san su ka san su kun yi rayuwa wasu ku yi mu'amala ta duniya da su yau babu su duniyar nan a baka kaiye da duk a ce ka rubuta wallahi wani ya aka bashi san fari sai ya kare saboda mutanen nasa yawa gare sa to tambayar da zaka mata kai wa kanka dan Allah wani abu suka yi wa Allah Allah ya karbe su ba lokacin da Allah ya hukunta musu a duniyar ne ya kare haka kai ma watan wata rana za a zo lokacin kai kare ka tafi to wannan gaskiyar mutane ba su kai yarda da ita ba ta cewa in za a tafi ba za a tafi kuma duk wanda ya tafi ka rabu da shi ne har abada in kan kun haɗu da shi wallahi sai da kiyama akwai mutanen da in kaga kun rabu da su a duniya to haɗu ku sai dai an tada ku kiyama an tashi kiyama Allah zai haɗa kowa da kowa in kowa kuma zai ga kowa ba wanda zai koyi ma wani in ƙarar ba za ka gani zanganka sai da muna fatar muna da ƙashin shugaban tutar shugaban halitta sallallahu alaihi wasallam kasar abun a kiyama kilikce kowanne mutum da kilikinsa in kowace jama'a da nashi da da nashi da nashi tawaga akwai nashi jagora to jagoran shagoran masu imani shine shugaban halitta sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam to Allah ce laqad ji'nakum bil haqqi musu Allah mun aiko muku da gaskiya mun tura muku gaskiya muka fayyace sai dai walakin na aktsarukum lil haqqi karihun mafiya yawan ku ba sa ba sa biyar wannan gaskiyar suna kiyamar gaskiyar da manzanni suka zo da ita ba wani manzo da ya zo a duniya da yake da'awar abota masa duk annabin da Allah ya aiko abin da yake kira shi da ani abudullaha washtanibul tagut abota wa Allah babu wani annabi a duniya da yazo yace wa jama'a ku bauta min babu shi kula kaga wasu mutane sun rike suna bauta masa to bai cancanci bautar ba Allah ne yake kira zuwa ga abota masa kuma wallahi yana barranta da wa'annan mutanen sai Allah ya ce
أم يحذرون أنا نسمع سرهم ونجواهم فلا رسلنا عليهم يسرون
Allah ya ce am abramu amran fa inna mubrimun bai ce kushin ko sun shirya sun haka wani makirci wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amnan mafi yayin wani suna sanya ta bal su ce ai bal abramu amran sun shirya wani makirci wani kaidi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malamai suka ce wannan ayar ta sabka game da abu su abu jahal da suka suka yi reunion suka zauna suka tattauna a darun na dawakinsu game da ya za a yi a kawo ƙarshen da'awar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suka tattara cewa ya kamata fa a kai ƙarshe a karɓi rayuwarsa domin wannan sura in makaci kafin a hijira ne suka tsara cewa suna buƙatar duk ɗabilun da ke cikin maka kowace ƙabila ta turo saurayin da yake ji da kansa ga ƙarfi ga bawa a zo da shi saboda su zo gidan annabi sallallahu alaihi wasallam su yi musu bugun shi masa bugi ɗaya wanda kowane mutum zai zo da tambarin jininsa cikin ƙabilarsa in ka dawo ka ce ga jinin muhammadu an kashe isa to shine sai allah ya baiwa manzon allah labari fa ga abin da suke shiryawa shi ne da ce wayan kuruna wayan kurullah suna shirya makirci Allah yana bayyana musu da nasu makircin wallahu khairul malumi shi ne Allah ce am abramu amran shin ko sun tsara wani shugunci da kaidi da makirci wa manzon Allah sai Allah ce fa inna mubrimuna musu Allah mu ne fiyayyu wanda muka iya tsara gadar zare wadan annabi adam ko in muka tsara wallahi ba yadda za a yi hukunci jama'a ko ba ka bane ba haka Allah ya fir'auna ba aka shirya masa gadar zare a rana dai Allah ya halakar da shi mutanen annabi nuhu a rana ɗai Allah ya halakar da su mutanen annabi lozu a rana ɗai Allah ya halakar da su mutanen annabi shu'aibu a rana ɗai kuma duk in ka tsaya ka lura ka bibiyi tarihin sai ka cewa tsarawa ne suke yi akan suna su ga ƙarshen annabin da Allah ya aiko musu to sai Allah ya shirya nashi makircin sai Allah ya mayar musu da makircin da ya bi nasu sai a darkace su baki daya shi Allah ce fa inna mubrimuna musu Allah mu ne mafi girma wajen tsara abin da yake kaidi mu tsara gadar zarewa wanda muka ga dama kuma idan muka haƙa ta Allah ya ce wallahi yayi kadan ya kuskure ya ce ba zai fada ba in Allah ya azama mutum gadar to sai ya fada kaga wannan ana ana ƙara baiwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana ƙara ana ƙara kwantar masa da hankali cewa ubangiji subhanahu wa ta'ala ya wadatar maka haka Allah ya ce masa ba fasa ya fi ka humullah Allah ya isar maka su a wani wani ke cewa makaru makar wa makarna makaran wa hum la yashkurun Allah ya ce wa makaru su kafarnai arnawa suka je suka tsara makirci wa annabin Allah da addinin da Allah ya aiko manzansa da shi sai Allah ce wa makarna makaran a gefe da duk abin da suke Allah ce muna ganin su sai muka tsara wa makarna makaran sai muka tsara namu makirci muka tsara musu muka tsara musu gadar zaran sai Allah ce hum la yashkurun ba sa da sani ba sa da sani akan namu akan namu bulankin Allah ce sun yi karan su iya takawa balantana su ji su gano tsarin Allah subhanahu wataala sai Allah ke cewa am yahsabuna alla anna la nasma'u sirrahum shin ko suna tsammani cewa musu Allah subhanahu wataala la nasma'u sirrahum ba ma jin abin da suke tattaunawa da shi abin da suke koyewa ubangiji subhanahu yake cewa shin suna tsammanin cewa la nasma'u sirrahum ba ma jin duk abin da suke tattaunawa akai duk abin da za ku zauna ma ya kunu min najwa talatatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min zalika wala akthar illa huwa ma'ahum Allah ce ba wasu mutum guda biyu da za su kebance suna tattaunawa ba ce ubangiji shine na ukun su duk maganar da za ka yi ubangiji yana jin duk abin da za ka faɗa ku biyu ne kai ko kadai ne ka zauna cikin daki kana rubuta ƙarya da gaskiya wa iyan mutane Allah ce musu Allah mu ne na uku eh ka tura ka turo maka Allah ya san abin da aka rubuta wanda ai sirri ne ko eh Allah ya san ba ruwan wata yar Allah shi ya san Allah ya ce in ku uku ne kuma ku zauna kuna tattaunawa ana plan da yadda za a yi wasu makirci Allah ya ce muna gani to inda abun baya da kyawu sai zama to ana kulla makirci mutumin da yake mutum ne a wajen Allah subhanahu wataala mutum ne mai imani Allah ya yabe sa to idan kuka ce za ku taba bayin Allah nagartattu Allah ba zai bar ku ba yace kuma ƙasa da ma haka nan ko sama Allah ba zai bari ba ƙasa da sama Allah ce ba zai bari ba Allah subhanahu wataala ba zai bari ba sai Allah ce bala wa najwahu kuma tattaunawa su duk abin da kuke tattaunawa akai duk abin da kuke tattaunawa akai ubangiji subhanahu wataala yana ji sai ce bala wa rusuluna ladaihim yaktubun ala ce ku saurara duk abin da kuke aiwatarwa akwai mala'iku na musamman ɗan aikenmu da muka wakilta su dinga kula a kanku wa ina alaikun lahafizina kiraman katibina ya alamuna ma taf'aluna to wa'innan mala'ikun aikinsu kawai suna nan ne kawai rubutu e kullum cikin rubutu suke kana tashi daga barci mala'ika zai fara rubutawa mi za ka fara da shi mi za ka yi za ka kwanta to ka kwanta barci shi ke da dama mutum guda uku rufe atil akalam an salasin mutum guda uku ne kadai ba a rubuta musu ba a yi musu rubutu cikin littafin aikinsu na farin manzala ke cewa wanda yake barci wanda ya kwanta ya shiga barci to duk abin da za ka yi cikin barci ba za a rubuta maka ba ka yi mafarkin kana ta labbaika allahumma labbaika a iska ne wannan arab eh ba lada baka da lada eh idan kaga kanka a zo wani ma zai mafarkin ya angwance sai ya dace ya kashi kai saman dara wallahi Allah ko kulo ba ta haula wala quwwata illa billah Allah ya rufa mana asiri to annaimu hatta yastayqis wanda yake barci sai ya barci sannan kuma almajnun da mahaukaci wanda larura ta hauka ta same sa duk abin da sai aiwatar ba a rubuta ba duk abin da ya aiwatar ba za a rubuta ba sai kuma na uku shine karamin yaro wanda bai balaga ba sai in ya balaga amma mutum ka girma ka balaga to duk abin da kake aiwata Allah ce bala wa rusuna ladayhim yaktubun mala'iku suna nan suna rubuta duk abin da kake aiwatarwa sai Allah ya ce قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين Allah ya ce kulka ce da su kafiran maka mushrikai in kana lirrahmani waladun in har da za a ce Allah subhanahu wa ta'ala yana da ɗan ɗa domin nan in tana zawa da ma'anar lau lau kana lirrahmani waladun da uban subhanahu wa ta'ala ya zabar makansa tsarin ɗan ɗa to fa ana awwalul abidin ni ne farko cikin bayin Allah masu bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala ma'anar wannan ayar da uban subhanahu wataala ya tsara wa kansa girgidan da to yana mai tabbatar da kuma cewa mala'iku diyan Allah ne mata to da tintini ni nayi imani na tabbatar da sifar da Allah ya sifantar da kansa da ita domin dangana Allah da sifar da shi Allah ya siffanta kansa da ta ibada ce ibada ce na cikin ibadat kauliya akwai ibadat qalbiya akwai ibadat fi'iliya kuma akwai ibadat kauliya to da na tabbatar wannan a zuciya kuma a baki da na faɗa amma ina Allah subhanahu wata'ala ya tsarkaka bai da buƙatar ɗa domin ba abin da zai yi da shi bai da buƙatar mata don ba abin da za yi da ita sai Allah ya ce سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون Allah ce subhana rabbis samawati wal ardi rabbil arshi amma yasifun tsarki ya tabbata wa ubangiji eh, tsarki ya tabbata wa ubangijin sammai guda bakwai da kuma ubangijin kasai guda bakwai tsarki ya tabbata ga Allah subhanahu wata'ala wanda shike shine ubangijin eh, wanda ya kaga halittar sammai guda bakwai da kuma ƙasa guda bakwai a cikin kwana shida kuma bai gaji ba rabbil arshi ubangijin al'arshi ne girma domin al'arshin Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya mana bayani wasu a kursi samawati wal ardaya wa kana arshuhu ala al-bari al'arshin Allah subhanahu wa ta'ala yana akan ruwa to kaga al'arshin Allah da za a dauki sama ta daya da ta biyu da ta uku da ta hudu da ta biyar da ta shida da ta bakwai duka a jefa cikin al'arshin Allah suna da wanda za su zauna eh suna da inda za su zauna to al'arshin Allah subhanahu wa ta'ala ne girma ne ya arshin Allah yake ba musani ba amma tabbas Allah yana da al'arshi da kuma rabbil arshi ubangijin al'arshi sai ce amma ya ce tun game da abin da mushrike suke siffanta shi da shi game da abin da kafare suke dangana shi da shi da cewa na ɗanɗanɗa ubangiji subhana subhana rabbis samawati wal ardi tsarki ya tabbata wa ubangijin sammai guda bakwai da kuma ƙasa guda bakwai rabbil arshi ubangijin al'arshi wanda ya yana saman yana ya huce ƙasa ya huce saman yana saman duk wata halitta baki daya sai ce amma ya sifu game da abin da suke kirkira ƙarya suke jinginawa da Allah na cewa Allah subhanahu wataala yana da danda wannan maganar da suka faɗa ta cewa ubangiji na da danda Allah ya ba mu labarin cewa kaɗan ya yi saura sama ta tsaki duwatsu su narke ƙasa ta tsatsage saboda girman abin da suke faɗa an da'au lirrahmani walada akan sun dangana wa ubangiji ɗan ɗa Allah ya ce ta kare samawati ya tafattarna wa tanshaqqu al-ardu wa takhiru wa takhiru al-jibali haddan an da'au lirrahmani walada kai ka san abin da zai sanya sama ta tsage saboda girman abun ba karami bane wallahi ina nuna girman al'amari kadi bai da sama take da girma to sai kuma a ce ga wani abu wanda ya sanya sama ta kusa ta tsage saboda munin wannan abu ai ya kamata mutum yayi hankali da wannan abin shine Allah ya ce to tsarki ya tabbata ubangiji na al'arshi kuma ubangiji na sammai kuma ubangijin kasai game da duk abin da ake danganta Allah da shi na da da wace ce duk Allah baya da wannan sifa ce ta kamala wa Allah subhanahu wataala kai kai ne rishin aure yake na basu gare ka amma na ba kai sifa ce ta kamala wa Allah subhanahu wataala rishin da ga mutum sifa ce ta na basu amma ga Allah subhanahu wataala sifatul kamal ce Allah ya dakatar da mu sai Allah ya ce فذرهم يغضوا ويلعبوا حتى يلاقوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون Allah ya ce fazarhum yahudu wa yal'abu kabar su ya annabin Allah sallallahu ta'ala alayka wa sallam ya annabin Allah Allah ya ce fazarhum yahudu kabar su su ci gaba da yadda suke kutsawa cikin al'amura na na rashin gaskiya eh domin da daga cikin abunda in aka tambaye yan wuta wai ma salakakum fi saqar qalu lam nakum minal musallin ولم نكن نطعم المسكين sai wa kunna nakhudu ma al-khalidin duk wani abu na kutse a ciki abinda ƙarya ne musan ba gaskiya bane mu zo mu daure mata gindi a tayi da mu to Allah ce fazarhum ya annabin Allah kamar su kale su yahudu su ta kutsawa wayal abu suna wasa kawai a zauna mutum ya ta ɓata lokacinsa baya kontroli kasan na daga cikin abu mafi tsada wanda ba ka gane girman wannan abun tsira da aka ce maka mala'ikan mutuwa ya ziyarto ka so tari mutum bai cika gane girma da mahimmancin lokaci ba in ba Allah ya taimake sa ba to sai in mala'ikan mutuwa ya ziyarce sa sai ce rabbi laula a hartani ila ajalin ƙaribin fa a saddaka wa akun minas salihin ce ya Allah ina ma an daga min kafa an dan jinkirta min a dan ƙara min kwanaki a dan ƙara min wasu ɗan abubuwi fa a saddaka ya Allah na yi sadaka na ciyar na yi infaki na yi duk abin da zai sa Allah ka yarda da ni wa aku min salihin kuma na zama cikin nagartattun mutane sai Allah ce walan yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha ba wata rayuwa da in lokacin mutuwar ta ta yi saboda girman gidanku da matsayin babanka a karatu da duk wani abu kake takama da shi da sun yi halatta ga makawa in ko gidanku ana alshe da kudi su tabo sama ta daya in mutuwa ta zo maka Allah ya ce wallahi ba za a je kirta ma ba shi ita am abaita wallahi sai ka tafi kuma wallahi duk da kai ido hudu da mala'ikan mutuwa duk da kai ido hudu da mala'ikan mutuwa ne to ina mai tabbatar maka ko kai ne dangin annabin Allah annabi Musa ko wala sai ka je kiyama ba abin da zai sa a barka eh yo shugaban halitta ya tafi yana ganin ko yana ganin Khadija wai ta yana ganin ta haka ya bar wallahi ya hakura yana ganin amin yana ganin amin sa Abu Talib haka ya hakura yana ganin ɗansa lokacin da aka haifa masa Ibrahim a garin Madina da da da wannan Maril Qibtiyya ta ayi Ibrahim da Allah ya karbe sa sai ga annabin Allah yana zubta hawaye kukan ciki yake yi amma hawaye suna fitowa idan manzon Allah sallallahu ina nuna yarda da kaddara da abinda Allah ya jarrabe su na jarrabawa sai ce amma kuma game da abinda Allah ya jarrabe mu muna cikin damuwa game da wannan jarrabawa to in annabin Allah zai ga ɗansa ya tafi to kai ma da kai hadu da shi wallahi sai ka tafi Allah ya sa mu cika da imani Allah ce fadarhu kabar su ya hudu su ta kutsawa ya su ne nan su ne dan ba karatu ba ba wani aikin Allah sai ga mutum ya share shekara da shekaru abin ya ban mamaki shine wannan kasuwar shine wannan kasuwar shine wannan fadar shine wannan fadar amma duka lokacin sa gaba dai bai da minti goma a wuni wanda zai zo ya koyi addinin sa kuma wallahi in sallar ta rikice masa ko sai dai ya sallame ta ya sake sabuwa arama ba yi sai dai ya sallame ta ya sallame ta a sake sabuwa sau da bai sanya zai ya gyara ta ba amma in ka ba shi lissafi ko nawa ne zai lissa maka su kuma ya manta fa kafin a ayye su ana ta neman kuɗin nan ba ko wanda tun da kakin a ayye ga yana ta neman kuɗi kuma har yanzu wuce abincin gidansa ba wallahi eh mutum nawa ne ko da kowa ne ka kalla ba ka rasa mutanen da ka san su ka taso karami suna tafiya kasuwa bal ma wani a keke yake tafiyar kasuwar kuma wallahi har yanzu saman keken yake tafiya saboda abinda Allah ya kaddara maka ka samu na arzikin wallahi baka mutuwa sai ka ci shi ba wata rayuwa da za ta tafi wajen Allah subhanahu wa ta'ala hatta tastakmila rizqaha sai ta cika sai ta cinye arzikinta eh kuma abinda Allah ya rubuta maka zaka samu Allah sai ka same shi ma asabaka lam yakul yukhti'uka wa ma akhtaka lam yakul yusibuka abinda duk kai ya same ka sai ne Allah ya rubuta wannan abin sai ya same ka eh abinda kuma Allah bai kaddara ka same ka same ka ba to duk yadda aka so ka samu wannan abu wallahi ba za ka same shi ba ni annabi Allah ce rufi'atil aqlam wa juffatis suhuf an dage alqalami Allah ya zartar an riga an wuce wurin Allah ce hatta yulaqu tabasu da kuta suna wasanni hatta yulaqu yawmuhum alladhi yu'adun har mai dokewa ta zo ta doke mu hadu da su a ranar da ake musu alkawali ranar da Allah zai tara mutanen farko da mutanen ƙarshe ga annabawa tun daga annabi adam har zuwa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam maza da mata aljannu da mutane duka Allah ya tara su wuri daya kuma Allah ya kale kowa wallahi ko ba wanda Allah zai ce makoki a ranar ne su kansu annabawan suna neman kansu kai in annabin Allah zai nemi kansa to ba wani arama da zai tsaya gaban Allah yana wai shi arama ne wallahi ba wani arama da zai tsaya da wata hulasa gaban Allah eh dole ka san ka janye annabawa ba suna tafar su amma dai a ƙarshen al'amarin muna fatan alqur'ani mu shiga cikin ceton manzon sallallahu da kuma ceton alqur'ani Allah ce ka bar su su ci gaba da abin da suke hatta yulaqu yawmahum alladhi yu'adun har a zo a wanye a ranar da Allah ya musu alkawari ta ce ranar tashin alkiyama da za a yi musu azaba ko a nan duniya ko tun kafin su mutu ma Allah ya walakantar da su Allah ya musu azaba a nuna musu su ba kowa bane kuma idan an je kiyaman Allah ya sanya su cikin azaba Allah ya kare mu sai Allah ya ce وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله
Allah ya ce wa huwa allazi fis samai ilahun wa fil ardi ilahun shi Allah shine ubangiji a sararin sama a sama babu wani Allah da ya wuce wani subhanahu wataala ba wani majidi abinda ake bautawa a sama da ya wuce wanda ba Allah bane babu shi ba kamar duniya bace fa da za a ce wannan hakimi ne bakin tsimito ne kana ta kana ta yagarkawa na ta hakimi in kai haka koyi ta nata hakimi in kai nan da nata hakimi a'a Allah subhanahu wataala shine ubangiji abin bauta fis samai a sama shine ubangiji ilahun ai al-ma'bud shine abin bauta da gaske mala'iku bauta masu suke yi domin annabin Allah ke cewa turar da Allah ya halitta sama da ƙasa akwai mala'ikun da su ko bautar Allah suke yi kawai bautar Allah suke yi su kaga mala'iku ba sa tafiya kasuwa ba ruwansu da cewa ne ba ruwansu da tsarin aure ba ruwansu da komi ibada bautar Allah tsantsa to Allah ya ce wa huwa allazi fis sama'i ilahun shine ubangiji a cikin sararin samaniya wa fil ardi kuma shine ubangiji a ƙasa wa fil ardi ilah kuma shine ubangiji a sama wanda ya cancanta abota ma ba wani ubangiji da ya kamata abota ma sai shi wa huwa al hakim shi Allah shi ne gwani a cikin al'amuransa wanda in ya tsara abu ya tsaru jama'a ba haka bane yanzu ka nemi saman nan duk yadda injiniya ya tsara gida in aka zo aka ba da shekara 20 baya sai an samu wani ya taso ya ce gini nan akwai iya rakanta an yi lokacin da gida garin nan na tawa gidajen kilgagu ne ake ganin su ne gidaje na alfarma a yau kuma wallahi ana zancen gidaje ba za a sanya su ba haka ne amma baka taba jin an ce wannan sama ta Allah subhanahu wataala ba to an samu wani sabon tsari na duniya da kusa da ita babu wa huwa al-hakim shi Allah shine kwani cikin duk abin da Allah ya halitta ba da Allah yake da kai kikkiawa da kai Allah ya ma idanu guda biyu akai maka huduwar hanci guda biyu akai maka halshe sannan aka kawo haƙora aka jera a bayansa sannan kuma aka zo da labba aka rige kuma ga gashi Allah ya maka in ka ya fito ka je ka aske ka fito saurayi da kai aka fai su maka yawa ka gyara da kyau kai ubangiji ya kai Allah subhanahu wataala ya kai abun bauta duka wannan ni'ima ce nan gehe an ga maka ga matan aure nan ga aya nan ga ruwan sama ka sha ga ruwa da kasa sama ta tsakana ta san kasa ta hiddo nata kuma abinci kawai kala-kala kowanne ci kake yi kuma ba fa wanda yake taimaka masa wajen gudanar da wannan abu sai ce wa huwal hakim shi Allah shi ne al-hakim ne hikima cikin duk abin da zai yi sannan kuma al-alim Allah subhanahu wataala masani ne ba abin da yake koyuwa ga Allah ba wani abu da za a yi wanda wannan abun a ce wai Allah bai gansa ba a'a abin nan za a yi a matsayinka na shugaban abin ba ka san an yi ba sai a zo an baka labari yanzu a gidanka ne ba matanka ne da 'ya'yanka za a ta yin ababen da baka da labari eh bai faruwa a gidanka cikin iyalinka matanka sai su yi abin da kai baka da labari to amma ba wani abu da za a yi a duniya wanda Allah bai san shi ba babu shi duk wani abu da ake yi a duniya sananne ne Allah ya san da wannan abun alimun ne to sai Allah ya ce aya ta gaba وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده
Hmm.
وعنده علم الساعة وإليه ترجعون
Allah ya ce wa tabarakal ladhi lahu mulku samawati wal ard albarka ta tabbata idan ka ce tabaraka ai yawan albarka ta tabbata da girman mulki ya tabbata wa ubangi subhanahu wataala alladhi lahu mulku samawati wal ard wanda ke shine mamallakin sammai guda bakwai wal ard da kuma kasa ba wani ubangiji wanda yake mulkin sama kuma babu wanda yake mulkin ƙasa wa ma bainahuma da abin da yake tsakanin su shi Allah shine mamallakin wa'annan ababen wa indahu ilmu sa'a kuma shi Allah shine wanda ya sarra da za a yi tashi kiyama ba wani mutum a duniya da zai gaya maka radda za a yi tashi kiyama babu shi ubangiji subhanahu wata'ala shine kadai wanda yake mamallakin sammai guda bakwai kuma shine mamallakin ƙasa guda bakwai sannan kuma wa indahu ilmu sa'a ilimin tashin alkiyama radda za a tashi alkiyama sanin wannan ilimin Allah ne kawai san su akwai mafatihul ghaibi wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu ba wanda ya san wannan sai abin sai Allah duk karatun mai karatu duk digirinka a duniya akwai abin da watan ya ɗaukaka ba za ka gano su ba wallahi yanzu ba wanda ya san abin da ke abin da ke cikin mace cikin wata daya ba wani likita a duniya da zai ce maka ga abin da za a yi ba dole sai in Allah ya kare halitta sai a ce masa a ce maka an yi ecography mace ce ko namiji amma a wata daya a wata biyu ba za a iya ganowa ba ba wanda zai ce maka ga iya adadin ruwan da suke cikin ƙasa na babu wanda ya san da wannan abu tsari ne Allah subhanahu wataala sannan kuma babu wanda ya san ranar mutuwarsa ni ban san tawa arma ta san taka ba wanda ya san ki haka za ta zo kawai a wayi gari ina arma ya tafi sai dai a ce Allah ya ji kansa haka za a wayi gari ina nake a ce malam ya tafi sai dai Allah ya ji kaina haka duk za a wayi gari wata ran duk muna ina mun tafi wallahi Allah ya sa mu cika da imani ka so kuma ka taso wallahi sai ka tafi ba ta mu mutu da imani sai Allah ce to wa ilayhi turja'una kuma kowa gun Allah zai koma dukkanin mu gaba ɗaya za mu koma wajen Allah subhanahu wataala sai Allah ya ce ولا يملك الذين يدعون من دونه شفاعة إلا من شهد بالحق mm, إلا من شهد بالحق وهم يعلمون Allah ya ce wala yamliku alladhina yad'una min dunihi shafa'a wa inda kafirai suke bauta ma ba Allah ba ubangiji ba sa mallakar ceto ba za su iya ceton abin da ya bauta musu ba illa man shahida bil haqqi ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق sai wanda ya sheda ya tabbatar da tauhidi wanda ya zama to muwahhid mai kade ta Allah da bauta sai Allah ce wa hum ya'lamun kuma sun san hakikanin abin da suka sai suke tabbatar tauhidin sun sai shi tsantsarsa suka aiwatar da shi a duniya to irin waɗannan mutanen ne a gobe alkiyama za su ce to Allah ya samu na cikin su akwai wanda za a bai wa dama su ceci waɗanda Allah ya yi mafi bai zuwa jahannama Allah ya ba su dama su tafi aljanna Allah ya samu na cikin wanda za a bai wa dama mu yi ceto sai Allah ya ce wala in sa'altahum ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله Mm.
فأنا
وقيل.
يؤفكون وقيل يا رب إن السلام فسوف يعلمون
Allah ce wala in sa'altahum in ka tambaye su man khalaqa samawati wal man khalaqahum wane ne wanda ya halice su ai aujadahum min al adam ya samar da su tun babu su la yaqulunna Allah amsa dai za su baka cewa Allah shine wanda ya halice su sai Allah ce to fa anna yufakun in har da gaske ne sun yarda Allah shi ne mahalici to da me suke karkatawa game suke karkacewa game da bautar Allah ba sa bauta wa Allah subhanahu wataala in dai da gaske sun yarda Allah ne ya halice su to Allah ce me yasa ba za su bauta wa Allah ba sai Allah ce waqilihi to Allah shi ne mafi sani waqilihi ya rab inna haula'i qaumun la yu'minun Allah ce shi ne mafi sani game da abinda manzan Allah yake kai koke ga a kansa in cewa ya rab annabin Allah yana cewa ya rab ya ubangiji inna haula'i qaumul la yu'minuna wa inna mutane ne wa inda ba za su yi imani ba sai Allah ya ce wa manzon Allah fasfah anhum ya annabin Allah ka kauda kai game da su annabin Allah ya haƙuri juye kauda kai da su bayyana rana shanyarsu kawai wa ƙul salam ka ce aminci karfe fasofa ya alamu barsu lokaci ya zo da za su san cewa al'amarin na Allah ne za a tashi alkiyama yi haƙuri dunin nan ƙarewa za a yi an waye gari ba kowa a ce gaban Allah subhanahu wa ta'ala jama'a mun fahimta laukanat ad-dunya tadumu li ahliha lakana rasulullahi hayyan wa baqiya walakinaha tafna wa yafna na'imuha wa tabqa yabqa al-ma'asi wa dhunubu kama hiya wani yake cewa kuma تزوج من الدنيا فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر وكم من فتى يمسي ويصبح ضاهكا وقد نسجت أكفاله وهو لا يدري الله سبحانه وتعالى يا البركة كراتن دمكي كرشان سورة كينانكو shekara ne dawa in muna da sai su farko suratul dukhan in Allah ya yarda nan ya kamata mu dakata kuma taron Allah subhanahu wataala ya ƙara masa albarka ta ko ina ina gano ƴan uwa Allah subhanahu wataala ya albarkaci abin da muka faɗa muna tawassuli da sunayen Allah alhayyu alqayyum muna ƙara tawassuli da wannan ibadar ta azumin da muke yi Allah bukatunmu na alkhairi Allah ka san su Allah ka biya muna Allah kai kake biya kake biyan bukatu ba tare da ka goranta wa mutum ba Allah ka san bukatunmu Allah ka biya muna ya Allah wannan kasar ta muna ƙara addu'a muna ƙara kai kuka zuwa gare ka Allah ka yi muna mun sani Allah mun gode ma kuma Allah ka ƙara muna Allah ka tsare muna ta gabas da yamma kudu da arewa ya Allah sama da ƙasar mu Allah ka kare mu baki daya wato jagoran da ka jagorantar mu da su ya Allah muna tawassuli bayonka ne Allah kai ne ka san hikimar yin haka a cikin al'amarin Allah muna godiya da wannan abin da kai muna Allah ka kama hannayensu zuwa ga abin da yake daidai Allah ka kama hannunsu zuwa ga abin da yake daidai Allah ka arzuta su da mashawarta na gari Allah ka raba su da mashawarta mutanen banza Allah ka sanya da mu da su gaba ɗaya manzon Allah ya alfahari da wa'ayin alkiyama Allah ka samu wanye lafiya a wannan rayuwar Allah ka ba su ikon sauki wani da ka dora a kansu jama'a muna tare da wakili na jin ko sun duka masha Allah mai girma gwamnan jihar tawa sannan kuma na ga mai girma wakilin sarkin tawa masha Allah jama'a ku ce Allahu akbar ai ya kamata ai da sai ku tayi ne malam aba malam sa su zo su abun nan kinmu to muna godiya da da halartar da aka yi muna muna godiya Allah ya saka da alkhairi Allah ya kara musu lafiya da da imani da ikhlasi Allah kuma ya sauke watan yaunin aikin da aka dora ubangiji shiga cikin al'amurra baki daya ga malamai daga ko ina na ta ganin su masha Allah ubangiji subhanahu wataala ya albarkaci rayuwar baki daya anan zamu dakata sai bai malam Umar ya zo ya gabatar mu da bakin masu tarin alkhairi da albarka gashi kuma muna daren juma'a kenan ko Allah ya ƙara wa taron albarka ga arambobi na makaranta alkwanta kowane bangare ina hango su kuma ga jagororinmu na hukuma da kuma watan na gargajiya ba kuma gaba ɗaya sarki na tare da mu kuma ga shugabannin ne na matasa na addini ga kuma jagororinmu limamai duk sun haɗu jama'a mu ƙara gode wa Allah Allah subhanahu wataala ya datar da mu abinda mun ka faɗa ya zama to gaskiya Allah ya ba mu lada kuskure Allah subhanahu wataala ya gafarta muna Allah subhanahu wataala ya sanya mu wani lafiya subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh